بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الزكاة في المعادن babin da ya zo na bayanin zakka a cikin ma'adinai albarkatun kasa ma'adinai kenan ko ai bahaushe ya san aka ce ma'adinai ya san ma'adinai ko abubuwan da ke arzikin da ke fitowa banda shuka banda gona da menene fetur ai ba fetur kada ne ma'adinai kamar fetur ha قال حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة وأن إمام مالك ya kafa hujja ne da wannan hadisin don ya tabbatar da zakkan ma'adinai sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahiyar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qata'a li bilal ibn al-harith al-muzani wani sahabi sunan shi bilal ibn al-harith al-muzani ma'adin qibaliya ma'adinai daga qibaliya wani kauye ne cikin kauyukan madina halifa shugaba yana da iko ya ce to wannan gonar ko wannan abin nan gandun ko wannan menene an bawa ne ya je yana fa'idantuwa da wannan abin saboda dukiya ce ta musulmai inda limamin musulmai ga ya dace zai iya amfani da wajen ba nuna fin karfi ba rowa e shugaba baya daukan abubuwa shi kansa saboda in Allah ya baka daukaka kana hakura ne da wannan to sai rayuwa ta yi tafiya ta yi tafiya ta zo ɗaukakar da komai da Allah baka ba zai wadatar da kai ba sai ka tara kuɗi to garin tara kuɗin shine rayuwar duk ta rikice ma kowa mutum ya samu dama dukiyar ƙasa na karkashinsa ba zai ɗauki abin da zai wadatar da shi da 'ya'yansa da jikokinsa ba a'a zai ɗauki komai ne ne ko da ba zai mishi amfani ba don zuciyarsa ba za ta iya hakura ta gani ta yi hakuri ta wuce ba don ta samu lada a lahira ba a'a wannan ba shi gaban kowa zance mutum ya samu lada ranar lahira ko imaninsa ya yi daidai ba shi gaban shi a'a ya za a yi a tara dukiyar saboda shi ma kujeran bai hauta ba sai da ya kashe kuɗi sai da ya kulle-kulle sai da ya menene da menene kuma kujerar da baka hauta ba sai da kashe kuɗi kuma baka so ka sauka hawa kujerar sai ka kashe masa kuɗi rashin son saukan ma sai ka kashe masa kuɗi to yaushe kuɗi zai wadatar da mutane akwai wanda zai tana da imanin shi ce wannan abin a bar shi to shi ya haifar da duk abin da kake gani ana ciki a rayuwar duniya to haka kuma kowa zai ta yi ba wanda bukatarsa za ta biya har a je a hadu da Allah to sa'an nan kuma matsala ta ci ta zama wata abada banki nan eh to wannan shi manzo Allah ya ce kai an baka wannan je ka kai ta amfani da shi rijan don fetur ne kuza ne dalma ce ko menene dai an baka je ka to shine imam malik kafa hujja ya ce har zuwa lokacin da imam malik ke magana ana ba da zakkan wannan ma'adin ma'adini din to shine ana hujja ce kan ana ba da zakkan ma'adinai kenan ko ma'ana in an ba shi rijiyar mai zai fitar da zakka a ciki zai fitar ko ba zai fitar ba to wa ke cirewa ana fitarwa eh eh haraji daban zakka daban azzakatu annumu ma'ana kudin da ka cire ka ba da zakka din zai sa albarka dukiyar taka ta samu albarka haraji kuma ba haka yake ba خذ من أموالهم صدقة سيتمي tutahhirhum ka tsarkake su ka tsabtace su ka cire duk abin da bai wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum قال مالك إمام مالك يتي أرى والله أعلم إنا غني ألا شيء مسني أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا أو مئتي درهم yace wannan dukiyar ba za a fitar da zakka ba sai in ya kai nisabin zinariya ko azurfa imamu malik kenan amma in aka ce wa rikaz kuma fa ai rikaz ba a la'akari da haul ba a la'akari da nisabi da shekara ran da aka cire ran da ka tsince shi ran za ka fi da humusi ka bayar fa'iza balaga zalika fafihi zakatu makanau in ya kai nisabin zinariya ko azurfa nan da nan za a fitar da zakka wa ma za da ala zalika ukhidha bi hisabi zalika ma dama fil ma'adini nailun abin da ya karu kuma sai a kara in dukiyar ta karu sai a kara matukan ana samu a ciki fa'izan ƙata a irkuhu sun maja a ba da zalika nailu wannan wajen ya bushe ko ba a samu komai a ciki to ai babu zakka kenan sa'an nan kuma wajen ya sake rayuwa daga sanda ya rayu kuma sai a koma kamar da ana ba da zakka ɗin fa huwa misal awwal yubta da ufi az-zakka kamar tudi atfil awwal abinda imamu malik ya faɗa kenan mazhabi imamu malik yana tafiya ne a cikin sassauci sa'annan kuma yana fayyace komai yana bayyana komai to shi yasa wannan mazhabi imamu malik ake fassarawa shi yasa ba lalle ne kowace mas'ala muka karanta ita ce abinda ake a'a abinda mazhabin maliki ya faɗa kenan wa'ansu mazhabin su ma suna da cewa qala malikun wal ma'dinu bi manzilati zar'i ya ce ma'adinai kaman amfanin gona ne yi minhu misla ma yi min zar'i za a cire kamar yadda ake cire amfanin gona yi minhu idza kharaja min al-ma'adini min yawmihi zalika ranan da za aka samu daga ma'adinin wala yuntazaru bihi al sai a cire ba sai an jira shekara ta kewayo ba ran da ka girbe amfanin gonanka wannan amfani sai ka ajiye sun shekara ta kewayo daga nan nan za ka shirya amfanin zakka ka bayar alaisa ka zalik kama yi hazu minan zar'i iza husila al'ushur ɗaya bisa goma za a cire wala yin tazaru an ya hula a raihil haulu ba a jiran sai shekara ta kewayo an fahimta babu zakatin rikaz babin da ya zo na bayanin zakkan arrikazu warrikazu difnul jahiliya abin da ake ce masa zaka shine abin da maguzawa suka binne lokacin maguzanci jahiliya ba bankuna ba inda sai ya je haka rami ya zama dukiyarsa ko ya mutu ya bari ko ya manta da inda ke shi kenan matsalar ta tafi an manta shekara nawa ne sai ka zo ka sai gona ko ka zo kana haka rami shi ka sanci wannan dukiyar to shine ake ce ma arrikaz kenan akwai bambanci tsakanin kana haka kana haka zaka gina foundation ko zaka yi sai ka tsinci wannan dukiyar da akwai bambanci tsakanin kuma ka je ka kashe kuɗi ana ta yi nan ba a samu ba a koma abinci ko nan ba a samu ba kafin a zo a samu shi ba a ce mishi rikaz a wajen imamu malik an fahimta saboda wannan an sha wahala an kashe kuɗi nan ba a samu ba nan an samu rikaz kuwa kana haka ramin sai kai tsintuwa kasance dukiya mai ɗimbin yawa shi ne bayanin shi za a imamu malik yake yi قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس yace abinda aka tsinta na rikazi binne abinda jahiliya suka binne na dukiya kana tsintar shi daga ran da ka tsintar shi ka cire ɗaya bisa biyar ka bayar sauran ya zamo mai mallaka ka shari'a ta mallaka maka قال يحيى قال مالك يتي إمام مالك يتي الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا الأمر عندك باب صاباني أتكيس أوجم عندنا إيه إمام مالك يتي عندنا مسوى متانا مدينة والذي سمعت أهل العلم يقولون da kuma abin da naji masu ilimi suna fada imamu malik yace ahlul ilmi lalle sun isa kenan innan rikaza ya ce abinda ake ce ma'ar rikaz innama huwa difnun yujadu min difnil jahiliya abinda aka binnan nan abu ne da za a same shi lokacin maguzanci to ba lokacin maguzanci ba yanzu da dukiya ta yawa ana sawa bankuna duniya duk ta zama daya duk inda ka je ka ajiye kudin ka cikin banki ana kallon ka ne kamar madubi da gida ko waje to sai mazalan kuma ta zama fitina sai aje ana haka ana binne kudi kasa ana binne kudi kasa to wani zai binne ba wanda ya sani in ya mutu kudin ya salwanta kenan in ka zo ka sai gida kana haka abin nan kuma ka sinta shi ma ya zama rikazi kenan zai dauki hukuncin rikazi eh to aka ce difnul jahiliya da wannan kuma ba maguza ba ne ba malamai ba jahilai ba ne eh eh eh sai a neme shi a ce mishi me shi ma sai ce kanka ya buga ko eh irin aikin ɗaya ne wannan tsintuwa ne na magus jahiliya suka binne wannan kuwa da kase gida ai kasan hannuwa kase gidan gida kase ko dukiyar da ke karkashin gidan har kasan gidan kasa ba har kasan kasan gidan har kasan gidan ba ka ce har abin da ke kasan gidan ba eh ba a eh shi ma in shi ya binne kudi zai sayar ma gidan to shi ma haka ya sayi gidan bai san kudin ba bai san da zaman kudin ba da ya sani zai sayar ma ba zai sayar ba sai ya kwashe kudin to shi ma bai san da wannan kudin ba to shi ma ai an san ina yasa wa ya sayar mishi sai ai ya mutu yana da magada shi ne ce abinda malamai suka faɗa in ji imamu malik innar rikaza inna ma huwa difnun yujadu min difnil jahiliya binnan nan abu ne da aka same shi cikin abubuwan da aka binne su tun lokacin jahiliya maguzanci kenan malam yutlab bi malin matukan ba da kuɗi ba a kashe kuɗi ba ba a sarrafa kuɗi wajen neman wannan abin ba an fahimta walam yutakallaf fihi nafaqatan ba a ciyar da dukiya ba kuma a je a kashe kudi a haka nan babu komai a je a bincike nan babu komai a to kana bincike kenan wannan ko kaje ne kana haka rami shi kai mai kai ka tari kai gamo da ka tarra shi ka tsince shi kenan shine rikazi kenan wala kabiru amalin yace ba yi wata wahala ba amma har aka kashe kudi aka bincika to bai zama rikazi ba kenan wala mauna ba a kashe kudi ba a sanadiyar samu wannan fa amma ma kuliba bimalin وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز أم فهمت؟ أبن إمام مالك فلا كده مو فديش من فسرك في مكرمته باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر مالكية إمام مالك وأن أبو بوا باب زكاة كيس وجه مذهب إمام مالك gwalagwalan da mata ke ado sarkan wuya da warwaro da zobe da yan kunne da mai wacce ta ake ado da su ya ce babu zakka a ciki malikiya kenan da hanabila da shafi'iya imamu abu hanifa kadai shi ya ce akwai zakka a ciki an fahimta to sai suka malikiya suka ce ai wannan miskiniya baiwar allah tana sawa ne don taima mijinta kwalliya da shi in aka ce kuma za a ta cire zakka bana an auna aka cire zakka badi aka auna aka cire zakka raguwa yake ko karuwa yake raguwa yake to shikenan ai an zo an ce ta daina kwalliya ta daina ado ke ya suka ce waɗanda ake amfani da su babu zakka a ciki an fahimta to malamai sai suka ce eh a lokacin da ake wannan maganar za a iya fadar haka to amma yanzu akwai matar da suke da kuɗi tana da kayan gwalagwalai na ado za su kai miliyan talatin miliyan hamsin menene hukuncinsu ya zama mai kenan ya zama dukiya mai yawa an fahimta to sai malamai su kari juna ilimi gida uku wayanda suka ce ba zakka suka ce tunda na na ado ne babu zakka zakatul huli kenan ma la zakata fihi min al-hulyi wat-tibri wal-ambar shi malamai suka kari juna ilimi gida uku wanda suka ce babu malikiya tsantsan malikiya suka ce babu wanda suka ce akwai suka ce akwai to sai wasu malamai suka yi azanci suka yi bincike suka yi ijtihadi shine suka ce wannan dukiya ba za a ce ba zakka a ciki ba kuma wannan dukiya ado ma'ana gwalagwale ne na ado ba za a kauce ma mazhabin imam malik ba to ya za a yi sai a ce sai a kalli wannan gwalagwalan da take da su akwai waɗanda suke aje duk sa'an da za ta fita za ta ɗauke su ta saka duk sa'an da za ta je buki za ta ɗauke su ta saka akwai wanda kuma suna aje ne sai ta shekara ma ba ta taba su ba sai suka ce wannan ya zamo dukiya kenan ya zamo kadara kenan wanda take amfani da shi ba zakka wanda ta ajiye shi zama kadara akwai zakka ijtihadin malamai kenan an fahimta to zamu ji abinda Imam Malik ya fada insha Allah qala haddathani yahya an Malik an Abd الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها نانا عائشة tana rike da ‘ya'yan ɗan uwanta karinta kowanta, lahunna huli suna da gwalagwalai, fala tukhriju min hulihin na zaka, wa'yannan ‘ya'yan wanta ne, ita ke kula da su, kuma suna mallakar gwalagwalai na ado ba ta fitar da zaka a ciki. An fahimta? ita kuma nana aisha ita ce ta rawaito hadisin da aka ce wata manzo Allah manzo Allah ya tarar da yace me wannan tace gwalagwalai ne nake yare ce kina fitar da zakkan su aka ce a'a zaki ji dadi ranar lahira a mai da shi kaza kaza kaza to shine suka ce in mutun ya rawaito in malami ya rawaito riwaya kuma fatawarsa ta saba da riwaya da wanne ne za a yi aiki sai suka ce al ibratu bima rawa la bima ra'a idza rawa hadisan wa ra'a ra'ayan فالعبرة بما روى أو بما رأى بما روى لا بما رأى مفهوم وشي suka ce amma nana Aisha tabbas tana da sane da cewa wannan hukuncin mansuhi ne in ba haka ba ba za ta iya yin karfin alga abinda ta ji manzon Allah ya faɗa kuma ta aiwatarwa ba an fahimta eh a'a wannan matsalan ai bata shigo nan ba tukunna wannan cikin zakka ko cikin gado kuma ke wannan ana magana miras ne wannan ana magana ne kan zakka abinda ake cire zakka a ciki na zinariya gwalagwalai sai aka kafa hujja da nana Aisha da darajanta da girmanta da da da menene da iliminta da komai da komai akwai ƴaƴa hannunta da ƴaƴan dan uwanta kuma suna da gwalagwalai inda ya waje ba a fitar za ta fitar dan ‘ya'yan da suke mallakar dukiya dukiya akwai zakka a kai ya ce in aka bar dukiyar nan ajiye ana cire zakka dukiyar kafin marayu masu tashi dukiyar za ta kare sai ta nemi ‘yan kasuwa ta ba su ku ta yi muna ku sarrafa ta jujjuya muna wannan kuɗin yana karuwa ana fitar da zakka a ciki kafin marayu su tashi ita ta yi wannan abin to shi yasa aka ce waɗannan ‘ya'yan da suke mallakar gwalagwalai ba ta cire musu zakka ba a mazhabinta ba a cire sakka a cikin kwalagwalan ado matsala ce mai matukan haɗari yana da wuya tana da wuya kafin duk abin da ya danganci kudi da dukiya malami ba maliki ko wanda yake ya dauki ba za mu malikiya matan shi da ƴaƴansa suna da gwalagwalai zai musu fatawa babu zakka a ciki in wata ta zo ta ce ai malam mun ji an ce akwai zakka mu ga gwalagwalai na a auna a cire zakkan sai yaya in ta ce ga zakkan ga shi dubu ɗari biyar mun auna ya kai dubu ɗari biyar ga shi sai yaya zai karba ya sa a ji amma mazhabin shi shi ba a cirewa an fahimta duk matsala ta danganci kuɗi sai ƙarfin imani قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب عبد الله بن عمر yana da ƴaƴa da abin nan ɗinsa bayan sa ƴaƴa mata yana sa musu gwalagwalai thumma la yukhriju min huliyihin zaka sa'annan baya fitar da zakka a cikin gwalagwalan adonsu kaga na na aisha kenan ko kaga abdullahi dan umar kenan ya sima ƴaƴansa ma abin nan gwalagwalai ko shi yasa kai ma ƴaƴanka da matanka da matanka inda hali shi ka sai musu kenan ba za a kyale su haka ba inda hali an fahimta qala yahya qala malikun shi yace man kana indahu tibrun at-tibru shi ne zinariyar da ba a buga ya zama kuɗi ba ɗanyen zinariyar kenan ko karyayyinsu ko wanda yake an ɗebo su ba a buga shi ya zama kuɗi ba an kawo su ɗanyensu shi ne shi ne ake ce ma a tibiru shi ma zinariya ne au huliyu min zahabin au fidda ko kayan ado na mata zinariya ko azurfa walagwalai ma'ana sarkan wuya da azu da warwaro da zobe da yan kunne waɗanda ake ado da su la yuntafa'u bihi li lubsin fa inna alaihi fihi zakatu fi kulli amin imam malik yace waɗannan gwalagwalan da aka aje su ba da niyan a rinka yin kwalliya da ado da su ba an aje su ne kawai suna aje yace za ba da zakkansu yuzanu fa yukhadhu ruba ushri sai a auna a cire abin da yake hakkin zakka a ciki illa an yankusa min wazin min wazin 20 dinaran aynan aw mi'atay dirhami sai dai in an auna ya ga an ga bai cika nisabi ba ba za a cire ba amma matukar zai kai nisabi ko zinariya ko azurfa za a cire fa inna qasa min zalika fa laysa fihi zakatun wa inna ma takunu fihi zakatu idza kana inna ma yumsikuhu li ghayri al-lubsi imamu malik ne ce abinda yasa aka ce gwalagwalan za a fitar da zakka ai ajiyewa aka yi ba don ado da kwalliya da su ba ajiyewa kawai aka ya duk gwalagwalai da dukiyar da aka ajiye ba amfani da shi ya zama me ya zama kadara ya zama dukiya ya zama to shi za a fitar da zakka fa amma tibru wal hulil maksur yace amma gwalagwalan da suka kakkare suka tsintsinke da atibru din allazi yuridu ahluhu islahahu wa lubsuhu wa'annan da aka ajiye su ana jiran a gyara su don a rinka sakawa ana ado da su fa inna ma huwa bi manzilati mata'il ladhi yakunu inda ahlihi ai su matsayin su kaman alato ne dake gidanka ba zakka a cikin su fa laysa ala alihi fihi zakatu babu zakka saboda me saboda gwalagwalai ne amma tsinkaku ko karyayyu ana shirin ana jiran a gyara su a rinka sakawa tunda aini akwai niyyar za a rinka amfani da su ya ce ba zakka a ciki amma da aje suke da niyyar a aje su kadara ko dukiya to imam malik ya ce za a fitar da zakka a ciki an fahimci mazhabin imam malik sosai ko kar aje a rikita mishi mas'ala ko qala malikun imamu malik ya ce laisa fi lu'ulu'i ya ce lu'ulu'i wala fil misk wala al'ambar a zakatu lu'ulu'i da almisk da al'ambar ambar wani nau'i ne na turare wani nau'i ne na turare aka ce al'ambar wani abu ne da kifi ke ci a cikin ruwa in kifin ya mutu ya fito ganga aka ɗauke shi sai a tsaga baki a cire shi wani abu ne mai tsada wani suka ce kuma al'ambar wani tsiro ne da ke fitowa bakin ruwa ko cikin ruwa mai tsada to imam malik ya ce duk waɗannan babu zakka a cikinsu zinariya da azurfa su ne ake fitar da zakkansu amma tsakiya duk tsadan dutse ko menene lu'ulu'i baya da tsada baya da daraja aka ce babu zakka a ciki don aka ce azhab wal fidda mazhabin imam malik kenan an fahimta babu zakati amwalil yatama wattijara lahum fiha babin da yazo zakkan dukiyar marayu akwai marayu a hannunka an mutu amur musu dukiya kake kula da su ga dukiyar su kuma to yaya za a yi ba da zakkan dukiyar da kasuwanci da jujjuya kudin dukiyar ya halatta ko bai halatta ba shine abin da Imam Malik zai bayyana mana yanzu insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال أن عمر بن الخطاب قال اتجروا في أموال اليتامى ya ce sayyidina umar ya ce ko ne wai ya ce sayyidina umar ya ce ittajiru fi amwalil yatama la ta'kulu hazzakatu sayyidina umar ya ce ayi kasuwanci a jujjuya dukiyar marayu saboda kada zakka ta canye dukiyar ina ma'ana haka in ka akwai marayu a hannunka suna da dukiya sai ka ajiye dukiyar kudin dukiyar ba a amfani da su ba a sarrafa su ba a kasuwanci da su kowace shekara za a fitar musu zakka in an cire zakkan bana ba dai aka cire ai kudin zai zo ya kare marayu sai su girma su tashi ina dukiyarsu a ce zakka ta canye kai ba za su fahimci wannan ba an fahimta قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني وأخلي يتيمين في حجرها yace na na Aisha ta kasance ita ke dauki ita ke rike da mu tana kulawa da mu ni da wayansu ƴan uwana fa kanat tukhriju min amwalina az-zaka to tana cire tana fitar da zakka a cikin dukiyar mu kenan za a fitar da zakka a cikin dukiyar marayu kenan to shi yasa aka ce a sar a jujjuya su ana kasuwanci da su kada zakka ta zo ta canye su قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تؤتي أموال اليتامى لل... للذين في حجرها من يتجر لهم فيها أكتنا أنا عائشة تنا ɗaukan dukiyar marayu da take kula da su sai ta ɗauki dukiyar ta nemi waɗanda ke kasuwanci da jujjuyawa da ba su ce a ta juyawa ana samun riba dukiyar na karuwa kada zakka ta canye dukiyar قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا أكتي يا سيما مرايون دكي حننسا يسيم سدوكيا قدروري فبيع ذلك المال بعد بمال كثير دوكيار da aka sai musu sai aka daga baya aka ci riba mai yawa a cikin wannan dukiyar wayannan duk suna tabbatar da cewa za a sarrafa dukiyar marayu kenan ba za a kyale wannan dukiyar tana aje ba hatta zakata canye qala malikun imam malik yace la ba'sa bit tijarati fi amwal yatama lahum yace babu laifi a yi ta jujjuya dukiyar marayu ana kasuwanci da su masu idza kana alwaliyu ma'zunan sai ce to in waliyin da ke tafiyar da al'amarinsu an ba shi izini kuma amintacce ne adili ne fala'ara alaihi zamanan in wata hasara ta saukakar dukiyar ba za a kama shi sai ya biya ba saboda mai saboda an tabbatar da yana da amana kuma an ba shi izini ne da izini ya yi wannan an fahimta babu zakatil miras babin da ya zo na zakkan gado wanda ya mutu ya bar dukiya akwai gado a kan shi bai cire ba da waɗanda suka gaji dukiyar kana ana raba dukiyar wanda ya rasu aka ba magadansa wannan da kaza wannan ya samu kaza wannan ya samu kaza yaya meye hukuncin zakka a ciki shine abinda imam malik zai bayyana mana kenan ko insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك أنه قال إتي إن الرجل إذا حلك ولم يؤدي زكاة ماله إمام مالك يتي إن متن يموت أنا بنش باش الزكاة ببيابي باير با إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله yace ina ganin wannan zakkan sai a cire a cikin sulusin dukiyarsa sauran sulusai ne ya zamo na magada wala yujawuz biha as-sulus kada a tsallake wala yujawazu biha as-sulus kada a tsallake sulusi a cikin zakkar to in zakkar tana da yawa za ta ci sama da sulusi fa yace kada a cige sulusi daidai da sulusi za a tsaya sauran sai a bar ma magada wa tubadda ala al-wasaya yace ana gabatar da wannan zakkar da bai bayar ba akan wasiya da ya bari yana da iko yayi wasiya da ɗaya bisa uku sulusi kenan ko yana da wannan iko to wannan wasiyar sai an gabatar da zakkan sa'annan a dawo kan wasiyar inda sauran dukiya an fahimta wa'araha bi manzilati daini alaihi imamu malik ya ce ina ganin wannan zakkan da bai fitar ba ai a matsayin bashi ne a kansa in ana bin mutum mutum ya mutu ana bin shi bashi sai an biya bashi tuku a zo wasiya sa'annan a zo raba gado fazalik falizalik ra'aitu an tubadda alal wasaya yace abin imam malik yace abin da yasa nake ganin a gabatar da wannan zakkan kan wasiya kenan saboda zakkan a matsayin bashi take a kan shi hala malikun imam malik ya ce wa zalika idza ausa biha almayt mayyit in mamaci yayi wasiya qala fa in lam yusi abinda ya fada yayi wasiya kenan fa in lam yusi bi zalika almayt fa fa'ala zalika ahluhu fa zalika hasanun ya ce in wanda ya mutu bai wasu ya ce kwa ga akwai zakka kaina na mutu ku bira da zakka ba shine aka ce ga yadda za a yi inda ma malik ya faɗa ya ce in bai bar wasiya cewa akwai bashin zakka a kan shi ba in dangin shi magadan suka yi ya ce sun kyautata wa in lam yafalu zalika ahluhu wa lam yalzamhum zalika in kuma magada suka ce a abu ba ruwan mu bai ce muna akwai zakka ciki ba aka ce ba za a tilasta musu sai sun fitar da zakka ba a ciki an fahimta sai su karbi zakkansu sai su wanda ya tara duke shi ma bai gina masallaci ba wanda suka gada za su je su gina mishi islamiyya sai Allah kai lada a gare shi yana tare da duke shekara 100 ai ya gina masallaci ya gina islamiyya ya to su ma da suka zo suka gaji dukiyar kowa zai je ne fara sayan motoci ya je fara jin daɗi sai kaga zuciyarsu duk ta juya ba za ta zo wajen bara mu je mu yi abinda alhaji zai ta samun lada ba sadakatun jariya to me ya hana shi yayi sadakatun jariya a lokacin da yake nan a lokacin da yake nan shine lokacin ne kudin ke da yawa misali mutum da yana mallakan biliyan daya ba kudi mai yawa bane ba yana da ƴaƴa nawa 60 ko 50 in ya mutu biliyan daya din ne ya zama biliyan daya kenan ko ya zama nawa za a raba ma magada kowa zai samu kadan ne a lokacin da yake mallakan kudin shine kudin ke da yawa don shi kadai ke mallakan kudin amma da ya mutu za a raba ma mutane hamsin ko talatin ko ashirin kowa zai ɗauki rabon shi to dukiyar ta zama ba ta zama biliyan ɗaya ba kenan fa hannun mutum ɗaya ba an fahimta eh hala malikun imamu malik ce wasunnatu indana allati lahtilafa fiha yace sunna da take a wajen mu imamu malik mutanen madina wacce babu sabani a cikinta annahu la yajibu ala warithin zakatun fi mali warathu fi malin warithahu fi dainin wala ardin wala darin wala abdin wala walidatin hatta yahula alaihi alhaul yace duk wanda aka zo aka raba gado aka bashi kudi aka bashi gida aka bashi bai ko menene daga yau da ya mallaki dukiyar shine za a fara lissafi shi shekara ta kewa zai fitar da zakka ba da zaran an raba zakkan yau an ba su sai a ce kowa zakka ta kama shi ba a'a ana raba gadon ana ba su to yau kowa ya mallaki nisabi kenan shi a fara lissafi yau to in dukiyar gadon ya shekara uku hudu biyar ba a raba ba fa kowa kuma ya sai yana da haƙƙi a kai sai bayan shekara biyar ko uku ko biyu aka zo aka raba musu ya za a yi daga zaran an raba zakar za ta waje ba a kansu ko sai shekara ta kewayo sai shekara ta kewayo wala wali sai shekara ta kewayo akan dukiyar da ka sayar gidan ka samu ko karbi haya ko ka ci gado sai shekara ta kewayo sa'an nan ka fitar da zakka أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه ran da ka sayar ka kama dukiyar shine za ka yi lissafi in shekara ta kewo shine zakka ta kama su amma me yasa ba su raba zakkan ba sai ka tambaye su me yasa ba su raba zakkan ba wannan ai ba mas'ala ce ta makaranta ba ko mas'ala ce ta masu zakkan me ya hana su raba zakka ma haƙƙin su ne in suka ce a bar shi shekara biyar tukun a raba waye sai ce a'a in suka ce yau alhaji ya mutu an je an binne shi ana dawa daga yamma suka ce muna son a raba muna gadon mu sun yi laifi ba su yi laifi ba eh ba ji ba ai shi muka karanta har ya mutu kafin ya mutu sai ya ce musu akwai zakka a kaina ku cire to shine sai aka ce in yayi wasiya in sun cire uhun ba cire ba uhu saboda shi me yasa shi bai cire ba saboda ana gudun cewa wani zai zo baya son ƴaƴansu su ci gado sai ce akwai zakka kai da shi araba duke su ba mutane shi yasa aka shi yasa Imam Malik yake yake kare waɗannan matsaloli komai ya fito lafiya lafiya la darara wala dirara ba zalunci wa qala Malik as-sunnatu indana yace sunna a wajenmu imam malik ce wasu sunnatu indana a sunna indana imam malik a shi sunna yake bi to ya za a bar sunna ce shi mazhabin shi a shi mazhabin shi ne mazhabin menene mazhabin imam malik gashi ya faɗa gashi a sunnatu indana wa sunnatu indana annahu la tajibu ala warithin fi malin warithahu az-zaka yace ai in mutu ya gaji dukiya zakka bata wajaba akan sa ba nan da nan da ya gaji zuciyar shi dukiyar shi shekara ta kiwayo hatta ya hula alaihi haul babu zakati daini babin da yazo na zakkan bashi zakkan bashi zakat az-zakatu fi daini zakka a cikin bashi to ina ma nan zakka a cikin bashi bashi din nan kai da zaka bada zakka kai ake bi bashi ko ko a'a kai da zaka fita da zakka kai ke bi bashi to duk an yi bayanin su shine zai bayani insha Allah eh قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد أن عثمان ابن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم usman da afa ya ce to wannan shine wata fitar da zakkan kufa faman kana alaihi dainun falyu'addi dainahu hatta tahassula amwalukum wa tu'adduna minhu zakata yace to wannan wata fitar da zakkan ku kenan kowa ya biya basu sukan da ke kanshi saboda a samu a fitar da zakka akwai adalci kuma sama da haka wannan watan kuke fitar da zakka haka usman mun afane ke fada wannan watan kuke fitar da zakka to ba su sukan da ake bin ku kuje ku bibiya kowa ya biya bashin da ke kansa abin da ya saura sai me sai a fitar da zakka a ciki in bashi ya ci ya ci dukiyar dukiyar ta dawo kasa da nisabi za a cire zakka ba za a cire zakka ba babu adalci sama da shari'ar musulunci la darara wala dirara eh قال وحدثني عن مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما عمر بن عبد العزيز شين يربط مغمنون شي dukiyoyi da kuka kwace a zalunci kuka zalunci mutane kuka tara su ya amur bi raddihi ila ahlihi wa yu'khadhu zakatuhu bima madha min as-sinin ya ce duk dukiyar da aka kwace ma mutane zalunci a mai da kowa dukiyarsa a mai da ma kowa dukiyarsa sa'an nan a karbi zakkan shekarun da aka rike dukiyar tana a wajen haka ya rubuta farko karshe kuma sai ce mai sun ma'akaba ba da zalika bi kitabin sannan sai sake tunane sai sake rubuta wata wasiƙa ya ce allah yi ukaza minhu illa zakatun wahidatun fa'innahu kana dimaran sai ce duk wani azalimin shugaba ko sarki ko gwamna ko malami ko wane da damane ne dukiyar da kwace na talakawa ka danne a mayar da ma kowa dukiyarsa shekaru nawa dukiyar ke hannunku sai a fitar da zakkan ciki shekara biyar goma ashirin ne sha cire zakkan daga baya kuma sai ce a zakkan shekara ɗaya kaɗai za a cire a mayar da ma kowa dukiyarsa zakkan shekara ɗaya kaɗai za a cire an fahimta me yasa yace fa innahu kana dimaran ai dukiyar suna boye ne suna ajiye ne ba a cire su aka yi ana ajiye ki a boye suke ba su sani ba ba dukiyar za ta dawo hannunsu ko ba za ta dawo ba yanzu za ta dawo sai su fitar da zakkan shekara daya an fahimta adalci kenan saboda lokacin dukiyar tana bimaran ai ga'iban sun san nasu ne aka kwace dukiyarsu ce aka kwace aka nuna musu karfi da zalunci ta duke ta fita hannunsu kenan za ta dawo akwai tabbas ba tabbas to shi yasa ba za a yi musu lissafin shekara biyar a cire zakkan ba a'a yau an dawo muku da hakkinku to ku ba da zakkan shekara ɗaya akwai adalci saboda haka to ashe da shugaban kasa ne da gwamna ne da sarki ne ai duk ana aikawa ne duk gwamnoninka duk hakimanka duk dagatanka duk daraktocinka kana hana su zalunci ne Umar bin Abdulaziz abin da ya rubuta kenan fi malin qabadahu ba'dul wulati zulman zalunci me yasa suke gudun zalunci saboda babu wanda ya taba yin zalunci fa ya sha ko ya ci nasara abadan Allah ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman wa la tazalamu ni da na halici bayina na haramta maka yana zalunci ba zan zalunce su ba kuma kuma na haramta muku zalunci wa la tazalamu kada ku zalunci juna Allah na tare da azzalimi har a dawo masa da haƙƙinsa shi sa du eh wanda aka zalunta har a dawo masa da haƙƙinsa duk wanda ya zalunci aka ce har ranar lahira dabbobi za a kawo su dabban da ke da kaho da ta bugi dabban da ba ta da kaho sai an zo an yi sakayya tsakanin su sannan a ce kunu turaban wannan matsalan ba za ta taba tafiya ba shi yasa jin daɗin mulki ana zalunci wallahi kuna mutum na halakar da kanshi ba wanda ya taba zalunci ya tsira a wajen Allah kuma duk wanda ka zalinta ka tabbatar da kayan shiga ta wajen Allah Allah na tare da wanda aka zalinta ne har sai hakkinsa ya dawo hannunsa to shi ne sababin da kai sa kaga duk rayuwar takin tafiya taki mikewa kana son mulki ka samu ba kwanciyar hankali kana son dukiya ka samu ba kwanciyar hankali saboda me zalunci kai kuma Allah bai yarda da zalunci ba har abada ko ko da kwatankwacin jankiya shi ne dalili dabbobi mukallafi ne akwai taklifanci a kansu aka ce ranar lahira za a kawo dabba da ke da kaho da tabbaki dabban da ba ta da kaho za ta iya ramawa? za ta iya ramawa? to sai a zo a ce to yau ke ma ga kaho ke ma ki rama sai an yi wannan sakayya baki daya sai a ce kuno turaban lokacin ne azzalimi zai ce ya laita ni kuntu turaba wallahi ba abin isa ba ne ko abin jin daɗi ba ne har abada kwanciyar hankali dai ba za su taba samu ba har abada ko an tara dukiyar ko an tara mene da mene ne abin da ake so ka yi adalci sai ka Allah ya sama kwanciyar hankali tun daga duniyarka har kabarinka har ranar lahira sai ka yi karfin hali ka da dukiyar mutane kada ka zalunce su don ka zama gwamna ko sarki ko shugaban kasa ko malamin tsoro ko zaure ko masallaci ko menene ba ka da ikon ka zalunci kowa ba ka da ikon da za ka zalunci kowa daidai da hutubar juma'a mutane sun zo sun zauna kana musu hutuba ka ɗauki lokacin da ya wuce yadda ya kamata a yi za zalunce su ba kai musu adalci ba wannan ba shi da lafiya wannan yanzu mutane mai ciwon sukari kowane awa ɗaya yana kowane minti nawa yana so ya je fitsari wannan yana so ya je kasuwa wannan yana so ya kaza kaza kaza kaza ka tara su ka bata musu lokaci baka yi adalci ba baka yi musu adalci an fahimta to sai an yi adalci tukun ake samun zaman lafiya to shine zaka gani ana gani kana mallakar naira dubu biyar ko dubu goma da kyar ko ce ai miliyan ɗari ne da shi ai yana mallakan kaza ai yana mallakan kaza ai yana mallakan kaza a'a har ka saka zalunci a cikin rayuwarka ka fitar da jin daɗi da kwanciyar hankali a cikin rayuwar kana shigar da zalunci a cikin rayuwarka ka fitar da jin daɗi da kwanciyar hankali a cikin rayuwarka da kanka kuma bukatar ka ba za ta taba biya ba har abada kalle suka gani suna samun kwanciyar hankali ba za ta saba samun kwanciyar hankali ba har abada saboda me Allah shi ke ba da kwanciyar hankali shi ke sa kwanciyar hankali shi ke zalunci na kuma aka ce zalunci kada ka taka naka zalunci kana hangi kana hangon na shugabanni da sarakuna da gwamnoni da ne a'a kai kanka za ka fara zaluncin da kake a gida ba yadda za a yi ka zalunce ta ko ka zalunce su Allah kuma ya hore maka su ka ji daɗinsu ga ta nan dai mace ce duk abin jin daɗi yana tare da ita haka Allah ya kaddara duk namiji ba shi da yadda zai rayuwa ji daɗi sai jikin mace ba haka bane ba li taskunu ilaiha a ba shi ka daga muryar ka ba ba haka Allah ce li ta'aiku ba sai ka daga muryar ka ba dukkan su sun sani sai dai in ayi ƙarya ko an boye haka aka ce li taskunu ilaiha ba haka bane ba to amma sai ka yi adalci sai Allah ya hore maka ita ka ji daɗin rayuwa da ita baki ɗaya da ɗaya ɗaiwa ɗaya ɗaya kowa yana zuwa yana faɗa wallahi malam na na kama hanyar gida sai raina ya ɓaci amma tun da muka ji aka shiga cikin tarbiyya tun daga abu dawo da aka shiga kaza har aka zo muwatta wancan sati ana tashi karatu na ce wallahi yau da kaji zan je gida sai na kwantar mata da hankali ya ce kullum kafin ya shiga gida sai ran shi ya ɓace ya ce yanzu shi su zo na hasha ɗaya suna hira suna shewa suna tafi a shaida shi bai san haka rayuwar ne ba haka bane ba ba yadda za a yi Allah ya hore maka ita ka ji daɗinta ka more ta yadda kake so sai ka yi mata adalci in ba ka yi mata adalci wallahi ba za ka iya ba duk abin da ka sani sai Allah ya hore maka Allah ya hore maka rakumi ka ɗaga ka ci ya ka ɗaga shi ka kwantar da shi rakumi sauro ɗaya hana ka bacci ba horewa bace daga Allah ba in Allah bai hore maka ba ya za ka yi sauro ɗaya zai hana ka bacci har garewa ya ka daddaki jikinka duka ka bugi bango hannunka ya ciwo saboda sauro guda ɗaya Allah bai hore maka wannan an fahimta shi yasa babu wani shugaba da zai ji daɗi sai ya yi ma al'ummarsa adalci babu wanda zai yi adalci sai ya koyi adalci daga shari'ar musulunci duk abin da ake cewa ai justice kaza freedom and justice kaza kaza kaza kaza a'a tsari ne mutane suka kirkiro ba kansu ba yadda za a yi Allah ya halicci halittarsa kai ka zo ka kafa musu doka kuma dokar ta tafi ba zai taba yiwuwa ba saboda kai ajizi ne Allah kuma ala kulli shay'in qadir lokacin da zaka zo ka shirye tsari din nan akwai abubuwan da baka san su ba baka san gaibi ba baka san abin da zai zo ya faru ba so da yawa suna kirkiro abubuwa ana jin daɗi kwana biyu kuma su zo ce a a ba za yi amfani da shi ba misali shekarun baya kamfani da suka kirkiro ddt maganin kwari lokacin ai an ci gaba daga baya aka zo aka yi tunani wannan maganin in zai kashe kwari kuma yana cutarwa dan adam na cutuwa da kansu kuma suka zo suka ce haramun ne a yi amfani da shi wanda ya amfani da shi za a kama shi su da suka kirkiro suka ce kuma sun haramta saboda me saboda duk abin da dan adam zai yi sai dai a tafakkur ko ta'akkul amma tadabbur yana da wahala a tadabbur yana da wahala an san ma'anar tadabbur da ta'akkul bambanci shine ne lokacin da aka zo za a yi washin hand base cikin ban daki ko kici wurin wanke hannu din nan ba haka aka yi an yi ne aka yi rami da ruwa zai ta sauka ai ruwa ne ke sauka abinda aka yi kenan ka wanke fuskar ka ruwa ya sauka ba haka bane ka wanke hannu ka ruwa ya sauka sai aka manta cewa kuskure baki da kake yi din nan akwai ragowar shinkafa akwai ragowar nama akwai ragowar datti in suna zuwa suna damfarewa sai su yi me sai su toshe to tafakkuri kenan ba ai tadabburi ba da aka zo aka ga a ashe wannan abubuwan duk da cewa mun rera da su maiko da sauran ragowar shinkafa abinci a hakori sauran ragowar nama ashe in sun je taruwa suke yi sai su zo su hana abin da muke son a yi din to ya za a yi to lokacin aka zo aka yi tadabburi sai aka ce to dabara za a yi sai a yi inda za a kwance duk ya wuce a wanke a sake aurewa to shi ne bambanci tsakanin tafakkuri da tadabburi an fahimta to zakatun fiddaini kenan sai a kwana kan zakatun fiddai ko eh ba komai alama ake sawa اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم